الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وهو البر الرحيم عباد الله التوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب حاجة الناس إلى التوحيد أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء لأن العبد إذا فقد الماء والهواء مات وفسدت دنياه ولكنه إذا فقد التوحيد كفر وفسدت أخراه فالآخرة خير من الدنيا وكذلك توحيد خير من الماء والهواء وتوحيد عباد الله هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين فمن قال لا إله إلا الله بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فقد فعل الحسنة التي لا يوازيها شيء واستحق قراءة الجفار في دار الأبرار فإنه لا حياة للقلوب ولا نعيمة ولا روحانية إلا بمعرفة الله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى ثم عبادته ومحبته أكثر من محبة سواه وأهم السعي إلا في رضاه قال الله تعالى ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة متفق عليه عباد الله إن الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته يقوم على ثلاثة أصول الأول تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقية في الذات والأسماء والصفات والأفعال الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته فكما لا نعلم كيفية ذات كيفية ذاته كذلك لا نعلم كيفية أسمائه وصفاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عباد الله أسماء الله تعالى دالة على أوصاف كماله وهي مشتقة من الصفات فهي أسماء وهي أوصاف وبذلك كانت حسنى والعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأعظمها وأجلها وأوجبها وهو جل دلاله واحد لا شريك له أحد لا مثيل له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله له الملك والخلق والأمر وحده لا شريك له هو الملك وكل ما سواه مملوك له وهو الرب وكل ما سواه عبد له وهو الخالق وكل ما سواه مخلوق وهو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو القوي وكل ما سواه ضعيف وهو القادر وكل ما سواه عاجز وهو الكبير وكل ما سواه صغير ضعيف عاجز مخلوق محتاج إليه وهو الغني وكل ما سواه فقير لا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وهو العزيز وكل ما سواه زليل أيطلبون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وهو الحق المعبود بحق وكل معبود سواه باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وهو العظيم الكبير القوي القادر الرزاق الذي خلق جميع الأرزاق والمرزوقين ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو الإله الحق سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة وحده دون سواه لذاته وجلاله وجماله وجميل إحسانه وله الأسماء الحسنى وصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الحكيم العليم الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الكفور عباد الله ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكليف ولا تمثيل بل نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وهو السميع البصير وهو يطعم ولا يطعم يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء يحيي ويميت يسقي ويطعم يقضي ويحكم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وهو واسع عليم بكل شيء عليم رؤوف بالعباد يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وهو ذو الفضل العظيم وهو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ووصلت رحمته إلى كل مخلوق وهو المالك الملك الملك الذي ملك الخلائق كلها في العالم العلوي والعالم السفلي الذي ملك الممالك والملوك والعبيد النافذ أمره في ملكه بيده الملك سبحانه وتعالى ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة لا إله إلا هو العليم الذي لا يخفى عليه شيء العالم بالسر والخفيات والظواهر والبواطن والأقوال والأفعال والغيب والشهادة علام الغيوب يعلم السر وأخفى عباد الله عليكم بمنحج السلف الصالح عليكم بمنحج السلف الصالح في عقيدتكم وعبادتكم ومعاملتكم وأخلاقكم فإن الفهم فهمهم والدين دينهم فمن مات على ما ماتوا عليه حشر معهم ودخل مدخلهم فإنهم السابقون وهم الفائزون وهم المبشرون برضوان رب العالمين وهم خير القرون وخير العالمين بعد الأنبياء قال تعالى في حقهم وحقنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ومن غير بعدهم فاعتقد غير معتقدهم ضل عن سبيلهم ولم يشرب حوض نبيهم ولم يدخل من بابهم والنجاة النجاة في معتقدهم والفوز الفوز في اكتفاء أثرهم والسعادة السعادة في أن تحشر معهم اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين صلوا وسلموا وذكروا ربكم الحمد لله على إحسانه وفضله وتوفيقه والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه عباد الله هدب متعي بياني أكم مهمة توحيدي musamman tauhidul asma'i was sifati tauhidi shine mafi girman abun nema kamar yadda shirka shine mafi munin laifi bukatar mutane zuwa ga tauhidi shine mafi tsanani daga bukatar su zuwa ga ruwa da iska domin idan bawa ya rasa ruwa ko ya rasa iska zai mutu ne kawai don haka ya bar duniya amma idan mutum ya rasa tauhidi zai kaburce kuma yayin asarar lahira wala lahiratu khayrun laka min al amma lahira ta fi maka alheri daga duniya don haka tauhidi ya fi maka muhimmanci fiye da ruwan da kake sha don rayu fiye da iskar da kake shaƙa domin ka rayu tauhidi shine mafi darajar ayyuka shine tushen addini wanda yake la ilaha illallah da ikhlasi da yaqini ya kuma aikata abinda la ilaha illallah dai kira da tabbatar ya kuma bi ƙa'idodinta sharuɗanta da dokokinta kuma ya tsaya akan haka to ya aikata kyakkyawan aiki wanda babu ga masa kuma ya cancanci Allah ya karma shi da shiga gidan abrar domin babu rayuwa ga zukata babu nutsuwa babu ni'ima sai da sanin Allah ta'ala ta hanyar sunayensa da siffofinsa sannan bauta masa da kaunarsa fiye da kaunar wai da kuma yin kokari domin yan yardarsa Allah ta'ala ya ku kira Allah da wannan suna ya shi ar-rahman wanda kuka kira Allah ta'ala yana da sunaye mafi kyau babu abin bauta da gaskiya sai Allah yana da sunaye mafi kyau shine Allah ta'ala wanda ya halitta ya kirkiro halitta ya suranta halitta sunaye mafi kyau su tabbata a gare shi Abu Hurairah da Allah kara masa yarda ya rawaito hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala yana da sunaye guda 99 ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye su ya fahimce su ya haddace su ya sufanta Allah da su ya bauta wa Allah da ma'anarsu ya yi tawassali ya kamun kafa da su Allah ta'ala zai huwace masa shiga a danna ya bayin Allah hakika imani da sunayen Allah da sifofinsa an gina shi akan tushe guda uku na ɗaya tsarkake Allah gabarin kamancece ne ya ga halittarsa a cikin zatinsa da sunayensa da sifofinsa da kuma ayyukansa na biyu yin imani da duk wani suna ko wata sifa ta kamala da Allah ta'ala sifanta kansa da ita a littafinsa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata ya siffanta Allah ko ya kira Allah da wannan suna ko da wannan sifa na uku ka yanke tsammani cewa ba za ka iya riskar kaifiyar sunayen Allah da sifofinsa ba kamar yadda ba za ka iya riskar yadda zatin Allah ta'ala ya ba haka nan ba za ka iya riskar yadda sufofin Allah suke ba Allah shi ya bawa kansa sanin yadda yake ya sanar da mu yadda za mu fahimce shi mu gane shi ta hanyar sunayensa da sufofinsa Allah shi ya fi sanin kansa fiye da kowa mu kira shi da sunan da ya kira kansa da shi mu sufanta shi da sufar da ya sufanta kansa da ita ta haka ne za mu gane Allah subhanahu wa ta'ala ayin Allah sunayen Allah ta'ala suna nuni ne zuwa ga kamala don haka ka tsago su ne daga cikin sufofi na kamala don haka sunaye ne na kamala kuma sufofi ne na kamala san Allah ta'ala ta hanyar karanta sunayensa da siffofinsa shine mafi darajar ilimi mafi girman ilimi mafi daukakan ilimi mafi wajabcin ilimi Allah ta'ala shine mabwayi shi kadai ba shi da abokin tarayya babu mai kamanceceniya da shi a cikin zatinsa da sunansa da siffofinsa da ayyukansa mulki da halittar gudanar da halitta nasa ne shi kadai ba wanda ya tarayya da shi a haka shine mamallaki mai mulki mai gudanarwa duk wanda ba shi ba yana ƙarshen gudanarwarsa shine mahalicci makagi mamallaki mai gudanarwa duk abin da ba shi ba bawa ne a gare shi shine mai halitta shine kuma ya halittu kowa da komai duk abin da ba shi ba kowa ne ne ko menene ko a sama yake ko a ƙasa ko a ƙarƙashin ƙasa halittar Allah ne shine Allah ta'ala wanda ake nufi da bukata bai haifa ba ba a haife shi ba kuma babu wani kile da ya kasance gare shi shine mai karfi duk wanda ba shi ba rauna ne shine mai iko duk wanda ba shi ba ko wane ne ko menene gajiyayye ne shine mai girma duk wanda ba shi ba karami ne rauna ne gajiyayye ne halitta ne kuma yana bukata zuwa ga Allah shine wadatacce duk wanda ba shi ba talaka ne matsiyaci ne ya ku mutane dukan ku talakawa ne masu buƙatuwa zuwa ga Allah Allah shine wadatacce abin yabo shine mabuwayi duk wanda ba shi ba a ƙasa yake a yata guna inda kuma izza suna neman buwaya ne a gurin su fa innal izzata lillahi jami'a Allah shine gaskiya shi yace dan ta bauta masa da gaskiya duk wanda aka bauta wa ba Allah ba ko menene ko wane ne to ba yi bauta inda ya kamata ba Allah ta'ala shi ne gaskiya kuma wanda ake kira ba shi ba ana kiran banza ne kuma hakika Allah shi ne maɗaukaki mai girma shi ne mai ƙarfi mai iko mai azurtawa wanda ya halicci arziki da kuma waɗanda za su ci arzikin zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu wannan shi ne Allah mahalicinku ba wanda ya cancanci ya kamata a bauta masa da gaskiya sai shi mahalicin dukkan komai ku bauta masa shi mai iko ne a bisa komai idanuwa ba sa riskansa shi yake riskan idanuwa shi ne mai tosasawa da zurfin sani shi ne Allah kuma gaskiya subhanahu wa ta'ala wanda ya cancanci bauta masa da zatinsa da buwayarsa da kyawunsa da kyautatawarsa sunaye masu kyau sun tabbata a gare shi shi kadai da sufofi madaukaka laisa kamislihi shay wa huwa samiul basir shine mai hikima shine masani yana aikata abin da ya ga dama yana hukunta abin da ya nufi ku saurara ku ji halitta da mallakar halitta da gudanar da ita a hannun Allah ta'ala yake shi kare shine Allah subhanahu wata'ala wanda mulki yake hannunsa kuma mai iko ne akan komai allazi khalaqal mauta wal hayata wanda ya kirkiri ko ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya jarabta ku ya ga waye suka fi aiki mai mafi kyau shine magwayi kuma mai gafara ya bayin Allah yana daga cikin imani da Allah subhanahu wata'ala ba za mu gane Allah ba ba za mu san Allah ta kowace hanya ba sai da wannan hanya guda ɗaya tak shine littafin Allah da sunnar annabi ba wanda ya san Allah kamar Allah kuma ba wanda ya san Allah a cikin halittarsa kamar manzon Allah wanda ya karanci siffofin Allah da sunayensa da ayyukansa da zatinsa ta hanyar littafinsa mai tsarki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya san Allah me yasa ya zo daba a wannan zamani a karantar da mutane tauhidul asma'i wa sifati ganin irin tabargaza da suke fitowa daga tsakanin wasu da suke da'awar musulunci waɗanda suke siffar da wasu malamai ko wasu shehinai ko wasu waliyai ko wasu sunaye da wasu sufofi waɗanda Allah ne kadai ya cancanta a kirashi da waɗannan sufofi ko ya cancanta a kirashi da waɗannan sunaye ko ya kamata a kirashi ko a siffanta shi ko kuma a bauta masa shi kadai rashin karantar da mutane tauhidi na asma'illahi ta'ala wa sifatihi shi ya jefa har mutum zai kalli mutum dan uwansa ya ce ga Allah mutum ya kalli kansa ya ce ga Allah to babanka kuma ya sunansa idan kai Allah ne to ya sunan babanka kuma ya sunan babanka kuma ya sunan kakanka na wajen uba da kakanka na wajen uwa da kakanka na wajen uwa da kakanka na wajen uba da kakan kakan kakanka shi ya zama kakan kakan kakan Allah kinan to kai Allah ne me yasa ka ci me yasa ka sha me yasa ka aure me yasa ka rashin lafiya aka kai ka asibiti me yasa ka mutu aka bune ka duk waɗannan ba su fara a ciki kaga shirin san Allah ne ya jawo fadawa cikin wata shirka wadda take ake daukar zubbun Allah ake suffanta wasu mutane da su bil hasad ma su ma mutanen da ake siffanta su da siffofin alfadu sun mutu ba kuma Allah huwa hayyul la yamut shi ne yuhyi wa yumit idan akwai wani mutum Allah zai yuhyi wa yumitu me yasa shi mutu in shi yake kashewa yake rayawa shi me yasa ya mutu tunda abin da kake ba wani ya kamata ka fara kanka abin da zaka yi ba wani ya kamata ka yi wa kanka me yasa manyan shahinai ba su da lafiya mu da ganin ake daukar su a jirage a kai su kasashe turai me yasa ba kai su Saudiya ba gidan ka ba me yasa ake kai su turai musu mutu a can me yasa wannan da Allah yana mana izina ne yana mana izina yana ja mana hankali cewa ba ba wanda ya isa zama Allah wasu matasa ne aka sa su aiki aka kulle aka ce za a yi musu tarbiyya su zama Allah bayan sati guda sai suka fito suna cewa sun zama Allah sai aka kai su ƙara police station sai DPO ya saka kama su yace ku su wai suka ce su Allah ne ce abu mai sauki daga cikin sufofin Allah wa huwa yutai'u wa la yuta'u aka sa musu abin abin a kulle aka sa su aga durin aka kulle aka wuni ba ci basha aka kwana ba ci basha aka sake wuni ba ci basha da suka fara waiwa Allah bifo ya ci ab kuka je ku da alloli ai sufa Allah ɗaya muka so ku sufantu da ita kuka kasa tunda kun ce ku ne Allah aka kamata ku ci ba bai kamata ku sha ba bai kamata ku yi bacci ba bai kamata ku buƙaci komai na awa so muka yi an jima mu rufe tara ku da samun iska don Allah ba ya iska shi halitta suka ce sun tuba sun dawo halittu tun yanzu bayi ne aka je su rubuta sun fitar da wannan aƙida suka fita wannan babban musifa ce irin kalmomin da muke ji a waƙe daga wasu mutane da suke faɗa a wasu tarurruka burinsu ta irin kalmomin da yahudu suka gaya wa Allah domin yahudu sun yada akwai Allah amma sai suka tauye shi suka ce yana da wa qatil yahudu uzairu ibn Allah ya fi muni daga abin da nasara suka gaya wa Allah domin tauye Allah suka suka ce Allah yana da da wa qatil nasara al-masih ibn Allah amma waɗannan su sai suka ce ma ai shi kansa Allah din rukon duniya wani ya bashi ba shine Allah ba ruko aka bashi ya kasa dan haka ana neman wanda ya bashi rukon ya zo ya karba an tuba yanzu wannan kaulin bai fi na yahudu ba bai fi na nasar muni ba to irin wannan aqida aka bari ta yaduwa tsakanin musulmi za a wayi gari nan gaba kai saka ce kirista bi kyauta ba mai saka ce bai hude da kyauta ba don zai kunna ka wannan waka yace to ku da fice ku musulmi ne muna da gemu mun ci Allah kaza ku gashi kudin gumawa Allah a shari'a ma kudin kuma annabi a shari'a kudin gama musulunci a shari'a da aka kaga kenan an rubuta addini ta hanyar amfani da wasu daga cikin addinin da aka dole mu tashi mu yaki wannan aqida ita da mafi munin aqidar da aka faɗi aka taɓa samu a cikin tarihi kuma tana nan tana yaduwa a cikin matasa da sunan dariƙa ko da sunan soyayya da shehi ko da abu da ya kama da haka ba za mu sa ido ga wannan aqida tana yaduwa tsakanin musulmi ba dole kowa ya kokari ya tsara kansa ya tsara kansa ya tsara iyalansa daga shiga irin waɗannan abubuwa masu muni Allah ya tsare mu tsare aqida mu tsare tauhidin mu ya ba mu kyakkyawar rayuwa ya ba mu kyakkyawa karshe daga cikin sifofin Allah shi yake ciyarwa ba a ci da shi shine mai mulki wanda yake ba da mulki ga wanda ya ga dama da kuma bata mulki ga wanda ya ga dama ya dauka wanda ya ga dama ya kaskata wanda ya ga dama shi yake rayawa shi yake kashewa shi yake sharewa shi yake ciyarwa shi yake hukunci shi yake gudanar da al'amari tun daga sama har kasa shine mai yalwa shine masani shine da sani akan komai shine mai rangume ga bayansa Allah yana kira zuwa ga aljanna da gafara da izinin sa shine ma abocin falala mai girma shine arrahmanur rahim wanda rahmarsa ta yi wa dukkan komai ta zuwa ga dukkan halittu shine mai mulki mai mallaka kuma mai gudanarwa wanda ya mallaki halitta baki daya a sama gaba daya da ƙasa baki daya shine wanda ya mallaki masu mulki da waɗanda ake mulka da ƙasar da ake mulkin akanta shine wanda al'amarin sa zattacce a cikin mulkin sa mulki na hannunsa baki daya zuljabaruti wal malakuti wal kibriya wal azma ba abota da gaskiya sai shi shine masani babu wani abu da ya buye daga sanin Allah ko a sama ko a ƙasa ko a fili ko a ɓoye ko a zahiri ko a batini ko maganganu ko ayyuka shine masanin gaibi ya almusira wa akhba ya bayi Allah mun ke tabarkin magabata su da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa a cikin aqidar mu da ibadar mu da mu'amalar mu da halayen mu fahimta da zama irin tasu addini ya zama irin nasu wanda ya mutu ba akan irin abinda wato suka mutu akai ba ba za a tashe shi tare da su ba sune asabiqun alawwalun sune alfaizun sune almubashshiruna biridwani rabbil alamin sune khairul qurun sune khairul alamin ba'd al-anbiya Allah ya fada a cikin haƙin mutakin su yace in kun yi imani da irin kwatan kwacin abin da suka yi imani da shi kun shiru wanda ya canza a bayan su da kudure wata aqida ba irin tasu ba ya riga ya bace ya bar hanya ko ba zai sha taukin kausa na manzon Allah ba ko ba zai shiga aljanna ba tsira tsira da ma mu zo mu tsira ta hanyar kudure aqida irin tasu mu rabauta rabauta a cikin butafatin su arziki arziki shine a tashe ka tare da su Allah ka tabbatar da mu akan littafinka da sunnar manzanka a bisa fahimtar magabatan al'umma kwarai daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi su kyauta zuwa na sakamako Allah muna roƙonka afuwarka da rahmarka da jinƙanka da kake rabawa a wannan wata Allah ka sa da mu a jiki Allah muna roƙonka afuwarka da rahmarka da jinƙanka da kake rabawa a waɗannan kwanaki Allah ka sa muna da rabo Allah waɗanda kake yantawa daga wuta ka sa mu muna ciki waɗanda kake musu bishara da aljanna ka sa mu muna ciki waɗanda kake karɓa aidin su ka ɗaukaka darajar su ka sa mu daga ciki Allah kai mana afuwa kai mana gafara kai mana rangwame kai mana jin kai kai mana afwa ba mai rangwame ba mai afwa ba mai jin kai sai kai Allah Allah rahmaka ta yi duka komai ka samu daga ciki afwa ka ta yi dukan kowa ka samu daga ciki Allah kana raba rahama waɗannan kwanaki Allah kada ka haramta mana mu ma mu samu Allah kai mana gafara kai wa iyayen mu gafara kai wa musulmi maza da mata mu'minai maza da mata tun daga farko har ƙarshe Allah ka sa su cikin wannan rahama da afwa da jin kai Allah muna roƙonka jin kanka da albarkarka Allah muna roƙonka kai wa iyayen mu albarka ka saukar da albarka a gidajen mu da matan mu da iyayen mu da gonakin mu da noman mu da kiwon mu da sana'an mu da ƙasar mu Allah ka yaye mana talauci ka yaye mana fatara ka yaye mana tsiya ka yaye mana cututtuka ka yaye mana tashin hankali da masifu na zahiri da na batini Allah muna roƙonka ka yi afuwa a gare mu da kan kiyaye mu Allah muna roƙonka Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mawta rahatan lana min kulli shar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاق والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وقوموا لصلاتكم
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة